الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركة مدساك هدوى أولا درسي دمكي قباتروا نا توجيهنا علم القراءات كنا علم القراءات المتواترة والشاذة وعلاقته هو علاقتهما بالعلوم اللغوية والشرعية تأصيلا وتطبيقا wanda kuma wannan shine darasinmu na hamsin da biyu muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'ala ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to ayar da za mu tashi a kanta wato aya ne aya ce ta ɗari da saba'in da biyu ko ba haka ba a cikin suratul araf a shafin ɗari da saba'in da bakwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama wa iz akhadha rabbuka kilanka ambata ma mutanenka lokacin da ubangijinka an gane ko akhadha rabbuka min bani adama ya karba daga ƴaƴan annabi adam ana nufin zurriyar sa ba wai sai ƴaƴan sa na ciki ba an gane ko min bani adama min zuhurihim daga zaharkinsu ya an ce zuhur ana nufin bayansu an gane ko kenan sai zamanto min bani adama badali na min zuhurihim daga ƴaƴan annabi adamu min zuhurihim daga bayansu ai bayansu baiwa a ce mutum yana yana nan ko bai da baya kenan su din da ake nufi ba sani ko mun fahimta ba to min zuhurihim sai karanta sai yace zurriyatahum ko ba haka ba imam ibn kasir an gane ko al-makki da imamu asim al-kufi da hamza al-kufi da kisa'i al-kufi da khalaf min zuhurihim zurriyatahum kinan zurriyatahum alal ifrad an gane ko zurriyarsu nan ma sai shi zaman tomi sai shi zaman toki nan badali an gane ko zai iya zamantowa kenan wato badali ne ya zama to badali na abin nan in mun ka ɗauke shi wato alal tauhid kenan alal ifrat ko ka ce alal tauhid ko ka ce alal ifrat an gane ko yawwa sai ya zama to kenan shi zurriya malaman nahawu sun yi i'rabin shi akan matsayin maf'uli an gane ko na akhadha kina akhadha mithaqa dhurriyyatihim kinan wa id akhadha rabbuka an gane ko mithaqa dhurriyyatihim min bani adama min zuhurihim kina Allah ya karbi alkawali daga zurriya annabi adam من إذا أخذ ربك ميثاق ذريتهم كنا ميثاق ذريتهم من بني آدم أنغاني كو alƙawalin zurriyarsu ya an ka ce zurriya yana iya ɗauka ‘ya'ya yana ɗauka iyaye wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhur na nufin aba'ahu an gane ko ko su kaddar mudaf ce wa ayatul lahum anna hamalna aba'a zurriyatin fil fulkil mashhur ba sani ko mun fahimta ba yawwa to sauran ƙura da mun kawo ba sun karanta kenan in ka hidda ibnu kasir al-makki da al-kufiyun al-arba'a sauran kura sun karanta wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatihim an gane ko yawwa sai sun ka ce to shi wannan idan an ka karanta bil jam'i yana iya ɗauka cewa zurriyatihim badal ne na zuhurihim tunda zuhurihim jam'i ne zurriyatihim kuma mi shi ma jam'i ne a waccan a wannan kira'a sai ya zamanto kuma shi zuhurihim badali na min bani adama an gane ko badalu ba'd domin shi bani adama ya shahi dan adam gaba daya min zuhurihim ya shahi bayan su ya zamanto mi ya zamanto badalul ba'd min al-kulli an gane ko to shi ko zurriyatihim sai da manto badalina na buhurihim domin him din nan tana wakilta su ne gaba daya musan kuma fahimta ba yawwa almuhimmu wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke da iskali wajen fassara da kuma iskali wajen taujihi Allah ya rike alkawali daga bani adama min zuhurihim daga bayansu kenan akhadha mithaqa dhurriyyat dhurriyyatihim kenan Allah ya karbi abin nan to amma me yasa anka jinkirta dhurriyyatihim saboda idan akwai dhamiri tare da fa'ili ko tare da maf'uli wanda yake komawa zuwa ga abin da zai wuce to dole sai an maida shi baya wa idibtala ibrahima rabbuhu kaga rabbu shine fa'ili da yake akwai bamiri na ibrahim wanda zai koma zuwa ga ibrahima to shi sai an ka jinkirta fa'ili an ka kawo maf'uli gaban shi domin a ƙa'idar larabci maf'uli fa'ili ke zuwa sannan maf'uli ya zo ko ba ka nan bane kamar ka ce yanzu misali kamar ka ce ra'a muhammadun ibrahima kaga muhammadu ya ga ibrahima muhammadu shine fa'il ibrahima shine maf'ulun bihi sun kace kuma shi fa'ili wajibu taqdim ne kamar idza lam yu'manu labs in ba amince ma rikicewa ba kamar kace ra'a musa isa sun kace to kaga nan kuma ba a gane fa'ili ba a gane mafi'ulin biyu sun kace sunan nan wajibu taqdim na wasu kace nan ma ba wajibu taqdim bane saboda lil arabi gharadun fil iltibasi kama laha gharadun fil labsi kama laha gharadun fil bayan kamar yadda suke da manufa ta bayyana wa ko lokacin manufa ta boyewa to ala ayyati hal dai anan shi zurriyatihim duk da shi ne maf'ulun bihi amma saboda yana dauke da zamiri na hum wanda yana komawa ne zuwa ga bani adam shi yasa sai an ka jinkirta shi ba sani kuma fahimta ba kina Allah ya rike alƙawali na zurriya annabi adam min zuhurihim daga tsatsonsu ma'ana kenan tun suna cikin tsatso an gane ko wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya shaidar da su akan kawunansu alastu bi rabbikum cewa ba ni ne ubangijinku ba qalu bala an gane ko suka ce eh ina fata an fahimta na in kan diba qalu bala akwai wajen bala din nan akwai digo uku sannan shahidina akwai digo uku kenan nan in mun ka duba ko ka tsaya a na farko ba ka tsayawa ga na biyu sai dai ka ce ƙalubala shahidina an ta ƙulu yau malƙiyamati an gane ko ko kuma ka ce ƙalubala shahidina masali ko ana fahimta ta ba amma waka ce ƙalubala shahidina sannan ka ce an ta ƙulu ba a yin wannan waƙful mu'anaka ake kiran shi in ka diba cikin alƙira'atu wa asaruwa fi tafsiri wal ahkam a safhata 870 ya kawo bayani na taujihin waɗannan kira'o'in ana abin da ke so in ce in ka tsaya alastu bi rabbikum qalu bala kenan nan mutane ne sun ka bada mi sun ka bada amsa ba sani ko mun fahimta ba kenan nan shahidina an taqulu yawmal qiyamati ko ya zama to magana Allah ce shahidina annunu litta'zim intabe ko kuma shahidina maganan mala'iku ce an gane ko yawwa kenan in ka tsaya kalubala shi shahidna wata magana ce daban ko ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko ya koma zuwa ga mala'iku in ya koma zuwa ga Allah annunu litta'zim in ya koma zuwa ga mala'iku litta'addud domin mala'iku suna da yawa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu to sai ce kalubala sun ka ce eh masu karanta da imala sun ka ce kalu bale to dama nan ne ba haushe cirkin ga kalima sai ce akwai kalubale mai yawa to almuhimmu in ka ce kalubala shahidina kenan mutane sun ka ce mun shaida sai zama to an ta kulu yau malkiyamati allah ta kulu yau malkiyama kenan sai kuma magana allah subhanahu wa ta'ala ko kuma kalubala mutane sun kace eh shahidina mala'iku sun kace mun shaida Allah ta kulu dan kakkuci ko kuma qalu bala shahidina sun kace eh mun shaida Allah sai zaman to kenan an ta kulu nan magana Allah ce Allah ta kulu mun gane ko yawwa to an ta kulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilina kina Allah ta kulu ne dan kakkuce mu ranar tashin alkiyama mun kasance daga wannan marar kana aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl ko ku ce iyayenmu ne sun kai shirka can gabani wa kunna dhurriyatan min ba'dihim mu ko mun zaman to dhurriya bayan su afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun yanzu Allah zaka halakar da mu da abinda makaryata sun ka sun ka aikata ko mabannata kenan mushrikai kenan to idan muka duba wajen an taqulu nan imam abu amr ibn al-ala al-basri ya karanta an yaqulu kina Allah ya ƙuru usulubul ghaiba ne don kan mutane su ce an gane ko kina an ya ƙulu yau malƙiyamata inna kunna an haɗa gafilin au ya ƙulu inna ma ashraka aba'una min qabl ba sani ko mun fahimta ba yawwa sauran ƙurra sun karanta an ta ƙulu yau malƙiyamati inna kunna an haɗa gafilin au ta ƙulu kenan don kakkuce inda ma a shirka a ba'una min qabl domin sun kaddara la kina Allah ta qulu masu tawjihul qira'at bil qur'an sun kace to kowace qira'a guda biyu da qira'a ta Abu Amr mai karantawa da ya'un da ta jamhur suna da abin da yake musu wato shaida yadda a tawjihin su da alqur'ani qira'a ta Abu Amr sun kace da ba an ce min zuhurihim kaga wanda ake magana da shi ba a ce min zuhurikum ba zurri yatahum ko zurriyati ma akan sabanin qira'o'i kaga nan an samu wato abin da yake gaskata shi sannan kuma Allah ce wa kadhalika nufassilu al-ayati yace ni wala allahum yarji'un bi ce wala allakum ba ita ko qira'a ta jamhur wanda tace an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl sun kace abin da yake tawjihin ta shine inda Allah ce alastu bi rabbikum kaga bai ce alastu bi rabbihim ba bi rabbikum kaga nan damirul khitab ne sannan shahidina an taqulu yawmal qiyamati aw taqulu mun sani ko mun fahimta ba to kafin mu karkare bayani kan wannan ayoyin guda biyu shine cewa cikin ilmul munasabat nan me munasabat ana zancen bani isra'ila a ayoyin da sun ka gabata tun daga kisa annabi musa sun ba asira min ba'dihim ana ta bayani kan bani isra'ila har an ka kawo nan wa idh nataqana al-jabal fawqahum kuma sai aka dawo aka ce wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim me alakar wannan ayar da jerin ayoyin da take cikin su sai malamai sun ka ce wannan aya tana da alaka da wannan ayoyin ta fuskar an yi zancen ɗauka alkawari tun daga inda Allah ce fa khalafa min ba'dihim khalfun ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب كاغا أنكر للتافي القول جريسو سنن وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم كما كان بني نما القوليني دون cikin bakara ya faɗi wa iz akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura to sai an ka zo kuma wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum sai an ka dauki alƙawarin da kuma Allah ya dauka ga ƴan adam gaba daya kina an yi bayanin ne al-misaq al-khas sannan an ka zo ga al-misaq al-am mun gane wannan ko ba mun gane ba mas'ala ta biyu wannan aya tana daga cikin ayoyin da suna da rikitarwa wajen bayani amma sai in mutum ya kwanta sa hankalin shi shine cewa waɗansu malamai sun tafi cewa shine cewa lokacin da Allah halicci annabi Adam ya fitar da zurriyar shi daga tsatsonsa yace alastu bi rabbikum ba ne ubangijin ku ba bana in kun zo duniya ba za ku bota ba sun kace Allah kai dan bota ba alamu zarr ake kirin shi sannan Allah mai da cikin tsatson annabi Adam wasu malamai suka ce a'a Imam Sa'di yana daga cikin masu wannan ra'ayi cikin mu'asirin cewa ba a hitar da mutane da cikin tsatson annabi Adam ba dan babu mai tunawa da lokacin da an kai wannan illa dai Allah ya ɗauki min zuhurihim zurriyatahum cewa mutane za su haihu ne ta fuskar min cikinsu ban sani ko mun fahimta ba dan adam ta hanyar ciki ake haiho shi tanan ne ake samun tanasul to kuma da suka zo duniya sai Allah ya kafa dalilai inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al wahid wa fi anfusikum afala tubsiruna ko ba karan bane akwai ayoyin Allah to waɗannan ayoyin kamar su ne suke matsayin magana da Allah ya alastu bi rabbikum tunda kafirai ma sun yarda wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah sai suka ce to kenan mutane Allah ya kafa hujjoji da lalle waɗanda sun yarda cewa Allah shine yi su to amma idan muka ɗauka in ka diba cikin littafin ta'wil mushkilul tawil mushkilul qur'an na ibnu kutayba karkashin wannan aya sannan ka diba cikin ahadithul aqida allati yuhimu zahiru at-ta'arud fi sahihayn mastas da aka rubuta a kasar saudiya wanda ya rubuta ta dr suleiman bin muhammad bin ali yanzu har yazan dokta a safha ta 571 zuwa safha ta 603 an gane ko yawwa sannan kuma idan ka diba cikin alqawaid al-usuliyya al-mu'athira fi aqidati ahli sunnati wal jamaa wa radd ala al-mukhalifin fiha safha ta 538 zuwa safha ta 549 daga karin bayani ka diba cikin kuma as-sahih al-masbur min at-tafsir bil ma'thur ka diba cikin adwa al-bayan fi idah al-quran bil quran ko ba haka ba ka diba cikin tafsiri na ibn jarir at-tabari ka diba cikin mawsu'atu at-tafsir bil ma'thur ta nukhbatun min al-ulama wanda wadansu malamai da aka suka yi ta kadiba cikin ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur na imam suyuti ba ad-durrul masul ba ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur ala ramma na imam suyuti musamman taba'a ta darul hijra da an kai tahqiqin asarkin dake ciki to wanga na dan baka misali ne kawai kuma kadibi tafsiri na imam sa'adi amma idan muka duba babu matsala a ƙarƙashin wannan muna ganewa ko menene babu matsala lokacin da Allah dauki alƙawalin tana yawa mutane sun manta suna alamul zar kuma da suka zo duniya ga dalilai na waɗanda Allah ya kafa kuma sun tunatar da su ni a fahimta ta babu wata matsala yawwa kuma kana iya riba cikin as-sahihul masbur min at-tafsir bil ma'thur na ustad dr hikmat bashir wallahu ta'ala a'lam aya ta gaba wadda zamu tashi akan ta ita ce aya ta 180 a cikin suratu al'araf inda Allah ce walillahi al'asma'ul husna in tabe walillahi ga Allah ne kadai domin asalin jumlat al'asma'ul husna lillahi amma ta ce walillahi ga Allah ne kadai al'asma'u sunaye al-husna mafi kyawu al-husna ba masu kyau ba ba a ce al-hasanatu ba al-husna mu'annas ne na al-ahsan كما الفضلى مؤنث لنا الافضل الكبرى مؤنث لنا الاكبر mafi kyawu kenan ba a samun sunaye mafi kyawu in ba wajen Allah ba amma ana samun masu kyawu wajen waɗansu amma mafi kyau sai wajen Allah in ka diba kuma akwai bayanai kansu akwai sunaye dari ba ɗaya waɗanda kuma waɗansu ana ƙarawa da waɗanda ba su ba wanda kowane suna yana buƙatar tahqiqi don asma'ullahi tawqifiyya ne ka karanta littafin asma'illahi al-husna na abin nan القواعد المثلى في اسماء الله وصفاته العلى na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen zaka ga kaidodi yadda ake mu'amala da sunayen Allah a gidan wani rediyo da ake kira murya al'umma a garin Kwanni mun yi karatu kan sunayen Allah tafsilan wa tatbiqan mun bi su ɗaya bayan ɗaya gurgurun abin da Allah ya hore muna mai so yana iya komawa can sannan kuma ba su da iyaka sunayen Allah waɗancan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai inna lillahi 99 99 asman Allah yana da sunaye 100 ba dai man hafizaha ko na hafizaha ba wai wanda ya karanta su ba sararra ya karanta su ya san ma'anarsu kuma ya aiki da abinda sun ka kumsa dakhala aljanna zai shiga aljanna wani son ɗaya shiga a koya mai shi shahadar ce su da ya zo da shi sun kaɗu da wani kiri sai ya zana mai su sai a buɗe mai kowa aljanna ba haka ake nuyi ba sai an yi aiki da su in ka yi aiki da su ba kai na zaka ba kanka amsa ba Allah ne zai baka dama yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah al akhirah kuma kabari yana daga cikin awwal manazil al akhirah eh wasu ma sai kaga sun koyi wa izamatul abd shi dai akwai mai wa izamatul abd cikin kawaidi da ya ayata da an zo kiyama cikin kabari bai koyi farillan sallah ba babu ruwa ne da sallah babu ruwa ne duk abin da ka san musulunci na yi shi bai iya ba cikin kawaidi shi dai akwai mai wa izamatul abd ya ahu fi kaurihi munkaran wani kiwo fa kula munkarun wani kiwo fa kula lahu man rabbuka sai a koya masa yace wai ya ya amsoshin kabari kai aran ma dai sai fa sai kenan da yazo wuce dai zai zaka shaka shi in baka yi aiki ba to almuhimmu dai akwai littattafai a cikin sunayen Allah kuma musamman malamai na salaf sun yi littattafai saboda akwai waɗanda sun kai banna cikin sunayen Allah kwarai da gaske in kan dibi masu irin su mu'tazila da asha'ira da mu'attila irin su jahamiyya da mushabbiha da sauransu da kuma kana iya dubawa cikin littafin alqawaid al-usuliyya al-mu'assira fi aqidat al-sunnah wal jama'a rudd ala al-mukhalifin safha ta 138 zuwa 141 da safha ta 459 zuwa safha ta 472 an gane ko duk akwai karin bayani anan da sauran littattafai na malamai sai Allah ce to wazaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi ku bar waɗanda suke yin ilhad an gane ke a cikin sunayen Allah asalin ilhad shine karkata Imam Hamza ya karanta wazar abinan wazaru alladhina yalhaduna fi asma'ihi an gane ko kenan sai zamanto a qira'a ta jamhur yulhiduna fi ilmi ruba'i alhada yulhidu ilhadan af'ala yuf'ilu if'alan shi ko yalhaduna daga lahada yalhadu an gane ko fa'ala ya fa'alu lahadan kenan fa'alan to masu taujihul qira'at sun kace qira'a ta hamza ya karanta yalhaduna an gane ko jamhur sun karanta yulhiduna to qira'a ta jamhur an kafa mata an yi taujihin ta da nazir a cikin alqur'ani mai girma inda Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min adhabin alim nan duk qura sun ittifaki an gane ko yawwa kuma wannan ba shi ke nuna kira'a hamza ba ta da karfi a mutawatira ce amma nazir ne ba a saman mata ba ko cikin siyaki ku bar waɗanda suke yin karkata karkata kala kala ce akwai at-tashbihu masu kamanta sunayen Allah da sifofin shi da na sauran bayan shi akwai kuma at-ta'tilu asalin wofinta kenan ka nuna sunayen Allah ba su da ma'ana sami'un bila sam'in basirun bila basar kaga an koma hayaniya kenan an gane ko yawwa akwai waɗanda kuma suke yin ta'wil an gane ko da an ce ar-rahmanu alal arshi istawa su ce istawla kaga dai duk dai ana nan abin nan da haka dai tauqifiyya ce kuma sunayen Allah ba su da iyaka dan ya ce as'aluka allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak dan mu gane wannan to ku bar waɗanda suke yin ilhadi ilhadi kala-kala na ko Allah ce to sayuji zauna da sannu za a sakan ka musu makanu ya malun abinda sun ka kasance wato suna aikatawa ina fata an fahimta yawwa to aya ta gaba da za mu ɗauka cikin taujihi na ilmul qira'at ita ce aya ta 185 inda Allah subhanahu wa ta'ala ce awalam yanzuru ko ba da ito ta 185 ta 186 ce amma za mu koma abin nan kafin ma bari mu jiro ayoyin ba don saboda fa'ida ta gami da Allah ce wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqqi kuma ka bari daga cikin waɗanda mun ka halitta akwai al'umma waɗanda suke shirye suke shiriwa da gaskiya wa bihi ya'dilu da shi suke adalci in tabe wannan aya akwai tamkatta wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun wa qatta'nahum musnati wa qatta'nahum musnatai asharta asbatan umama nan ko min man khalaqana ni to min man khalaqana sai zaman to am wa min qaumi musa sai zaman to mi khas Allah ce wallazina kazzabu bi ayatina wanda sun karitar da ayoyin mu ash-shar'iyyatu wal kauniyya kuma ko guda ka kareta duk ka kareta su Allah ce sanastadrijuhum za mu danyi musu jinkiri ko min haisu la ya'lamuna ta inda ba su sani ba ko ba ka dan bari asalin istidraji daga addaraja ne malam abdullahi addaraja shi ne abin da ke tafiya mataki mataki daga addurja mataki mataki to nastadrijuhum za mu bi su mataki mataki shi na malam bahaushe yake cewa za mu yi musu wato talala irin wannan abin da ake sama dabba tana kiwo amma darmi take bata sani ba sai ta yi nisa sannan ta ji abin ya kamata shi ake cewa talala sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to kuma wa umli lahum ina musu mi ina musu jinkiri ba sani ko an fahimta ba sai ce inna kaidi matin lalle kaidi makirci na domin innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan kinan sakamako ne na abinda suke aikatawa tunda an san mabannata na ko da ba a ce sun yi banna ba ai an san su mabannata na ko ba karan bari yawwa wa umli lahum ina musu dan jinkiri ne inna kaidi matin Allah ya ce to lalle wato makirci na kenan kamu na matinu mai karfi na shine abin da ake son a ci mun gane ko yawwa to idan muka duba wa umli lahum inna kaidi matin ina musu dan jinkiri ne amma kamuna mai tsanani ne yawwa irin wannan cikin har da alkur'ani akwai irin ci ya kamata ɗalibin ilimi ya yi hattara inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa fadarni wa man yukadhibu bi hadha alhadith ko sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun sace min wa umli lahum inna kaydi matin ko ba karan bane yawwa to idan muka duba a cikin wato abin nan cikin waccan sura da ya ce wa umli lahum inna kaydi matin ko sai ce mi am tas'aluhum ajran ahum min maghramin muthqalun kenan cikin suratul qalam nan ko da yace sanastadrihum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin sai ce mi awalam yatafakkaru shin ba su lissafi ma bi sahibihim min jinna ma abucin su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da aljanni daga ƙaryata da sun kace shi da aljannu am yaquluna abin nan وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون in huwa illa nadhirun mubin shi ba komai bane illa mai gargadi wanda yake bayyananne mai bayyana gargadi mubin kenan ko ya zama to mutaaddi mai bayyana gargadi ko ko mubinun bayyananne na gargadin shi kenan ma'ana shi bayyananne ba boye yake ba in ya zama to lazimi an gane ko yawwa in huwa illa nadhirun mubin da inda illa yufidul hasr nan kana hasr idafi ne ba haƙiƙi ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sifa ta nazara ɗaya gare shi ba ya ayyuha nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nabiyya awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard Allah ce shin busu ba cikin abinda ke tafi wato mulkin samai da kasai abinda ke mulkin da ke tafiyar da su wa ma khalaqa Allahu min shay'in da kuma abinda Allah ya halitta na dukkan komi wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhu yana yiwa ho ajalin su yayi kusa baka san lokacin da zaka koma ga Allah ba fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minuna saboda wannan ne yan qur'ani sai su rike su ci ai Allah ya ce da wani hadisi ne za su yi imani in ba alqur'ani ba wannan kuskure ne an gane ko domin ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha anan akwai harda fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minuna al-ramma akwai ta aya ta karshe a cikin suratu al-mursalat wa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun akwai ta kuma fa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minuna a cikin suratu al-jafiya wajen wailu li kulli affakin asim yasma wa ayati Allah tutla alayhi sai ai hatta san fa bi ayyi hadithin ba'da Allah a cikin jafiya nan ko fa bi ayyi hadithin ba da can mursalati ta kare sai ka ce bismillahir rahmanir rahim ka fada cikin amma nan kuma fa bi ayi hadithin ba da yu'minun sai ka tayi man yudlillahu fala hadiya la to wannan ayar wa ana sa an yakuna qad iqtaraba ajruhum da ita tana daga cikin dalilan da malamai na usulul fiqh inji shinqiti suka kafa hujjar cewa al'amru yufidul fawriyya umarni yana nufin ai gaugawa da Allah ya umarce su sai ce mi su yi wa an asa an yakuna kad iktaraba ajruhu tana yi wa ajrun su ayi kusa kenan ko wannan umarnin da anka umarce su kenan su yi gaugawa kina daga cikin dalilan da malamai suka bada al'amru wato yufidul fawriya illa idza wujida qarina tasifuhu an dalik mun gane wannan da kyau Sheikh Sudais limami na haramin Makka mastaskin shi yayi ta ne akan wato qawaid al-usuliyya wanda an ka fitar cikin littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an an gane ko shi kuma sheikh sa'ud shuraim doktoratin sa a cikin ahkamul hajji yayi ta a wani littafi na mazhabul hanafiya amma yayi wani littafi uqudul jiman an gane ko shi wannan uqudul jiman wato cikin littafin adwa'ul bayan suratul hajji shankiti ya yi bayanin matsalolin aikin hajji masu yawa to sai ya tattaro su yi littafi ya yi tahzib fi tahzibi to ina ganin manasikin hajji min adwa'il bayan dai haka ne sunan littafin ko abin da ya kama da haka shi ma sai ya ɗauke shi ya yi littafi ya cire waɗannan matsalolin ya yi musu littafi to shi uqud lijmani dai na shuraim ina da shi amma waccan masters ta sudais ban da ita an gane ko yawwa dan dai kusa akwai littafin ko da mutum yana da bukata sai Allah subhanahu wata'ala ce man yudlilillahu ko wanda Allah ya batar da shi fala hadiya lah bai da wanda zai shiryar da shi an gane ko yudlil fi'li mudari in yufidu tajaddur wa takrar la hadiya jumla ce ismiya thubut wal istiqrar ba radda za a samu Allah kai mun tsari da bata an gane ko sai Allah ya ce to wayadharuhum fi tughyanihim ya'mahuna Allah yana barin su الحمد لله كثيرا يهديكم الله ويصلح بالكم ويذرهم الله yana barin su fi tughyanihim a cikin ƙetare iyakarsu ya mahuna suna ɗemowa in ji malaman zauri ko suna fagamniya mun gane ko yawwa to a nan za mu samu cewa akwai ƙira'o'i daban-daban idan muka duba imamu hamza da imamul kisa'i da imamu khalaf an gane ko yawwa wato sun karanta da jazma ma'ana sun yi mafi'ili wato jazma sun karanta wa ya zarhum fi tughyanihim ya mahuna ba sani kuma fahimta ba yawwa to sannan imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zami da ibnu kasir almakki da abu amur ibn al'ala albasri da ibnu amir addimashki sun karanta an gane ko bin nun kenan wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun ba sani ko mun fahimta ba yawwa to sai dai imamu nafi da abu jafar almadani ko da ibn kasir almakki da ibn amir sun karanta da nunun amma an gane ko sun karanta wa nazaruhum shi kuma asim imamu asim al-kufi da imamu abu amur ibn al'ala al-basri da yaqubu al-basri sun zami al-basriyani sun karanta wa yazaruhum to kenan nan abin da kamata mu gani waɗanda sun ka karanta da ya'un akwai waɗanda sun karanta wa yazar zarhum sun kai mami ra'un sukuni su hamza da kisa'i da khalaf su ko su abu amr da yaqub da asim wa yadharuhum sun kai mara'un dhamma amma da yawun sun ka karanta su kuma su imamu nafi' da ibnu kathir da ibnu amir da abu ja'far sun karanta wa nadharuhum sun kai ma sun karanta da nunun amma ra'un sun kai mata mi sun kai mata dhamma to yanzu inda yace wa yadharuhum in ka karanta kai ma yanzu inda za mu fara da irabi su kisa'i da sun karanta wa ya zarhum kina sai da mutu fi'ilin nan majzumi ne atafina akan jawabu sharti da yace man yudlilillahu duk wanda Allah ya fatar da shi sharadi na fala hadiya lah ba wanda zai shirda shi wannan jumla ismiya matsayin jawabu take to kuma wa yadharhum atafina Allah yana barin su sai an kai asafinta akan jumla ismiya duk da yake i'rabi ba yana akan jumla ismiya kina an yi i'rabin ta ne ala mahallin jumla al-ismiya wa yadharhu amma shi fi'ili i'rabi yana bayyana gare shi wanda sun ka karanta wa yadharuhum ko wa nadharuhum bamban wato kaga waɗancan da su da na farko sun yi tarayya wajen ya'un amma sun yi samu bambanci wajen sukunin ra'un da kuma tadamma to wa yadharuhum da wa nadharuhum su ko nan sun yi tarayya wajen yi mara'un zamma amma sun samu bambanci wajen ya'un da nunu dan sani kuma fahimta ba to nan wa yadharuhum sai zaman to ko wa nadharuhum isti'nafi ne ya an ce isti'nafi kenan wata abin nan ne wata sabon magana ce sai ka kaddara huwa an gane ko in ka karanta wa yadharuhum wa huwa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun in ka karanta wa nazaruhum wa nahnu nazaruhum fi tughyanihim ya'mahuna mu muna bada su cikin demo su sai dai annunu litta'zim an gane ko to anan kuma akwai saura sauran balaga in na hawa ya hito balaga in ka karanta wa yazaruhum fi tughyanihim ya'mahun ko wa yazaruhum kai mara'un sukuni wato ala uslubil ghaibi dama yace man yudlilillahu fala hadiya lah to Allah kaga ana bada labari na uslubul ghaiba ne wa nadharuhum kuma an gane ko a qira'ata abu amr ibn al-ala a qira'ata nafi' al-madani da abu ja'far al-madani da ibn kathir da ibn amir wa nadharuhum kinan sai zaman tomi sai zaman to uslubul khitab ne an yi iltifati kenan iltifat min al-ghaiba ila al-khitab na fata an fahimta to akwai saura mal abdullahi yanzu sai a dawo zuwa ga ilimin usulul fiqh wa yadharuhum da wa yadharuhum da wa nadharuhum bai ce wa nadharuhunna ba eh ni taglibi janibid dhukuri ala janibil inath ya shahi maza ya shahi mata banda wannan akwai saura sauran na hagu bayan waccan ko mu ce lugha ba da ce lugha ma ba na hagu wa yadharuhum fi'lina wa zara fi'ili ne wanda larabawa akwai abinda ake kira wato al-mustaqatul muhmala wasu fi'illai ko wasu abubuwa a cikin larabci ba a samu musu dukan abin da yake tare da su ba kamar wannan fi'ili na wazara da wawun da zalun da ra'un ba wancan ba na wazara da wawun da zayun da ra'un wanda yake nuna mafaka kallala wazar ila rabbika yawma idhin lil mustaqar an gane ko to shi wanga fi'ilin bai mazin shi laraba ba su yi amfani da shi ba uhumila baka cewa wazartuhu na bar shi sai da kace taraktuhu amma sun yi amfani da mudari'in shi wazara yazaru ya kamata a ce yauzaru ba amma ce yauzaru ba an gane ko kaga mudari'in shi an yi amfani da shi don ya ce wa nazaruhum kaga fi'ili mudari'i ne duk da ke an shahe wawun din shi an gari ko to sannan kuma an yi amfani da fi'ilin amrin shi zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amalu fa sawfa ya'lamu fa dharni wa man yukadhibu bi hadha al-hadith an gane ko thumma zarhum fi khawdihim yal'abun an yi amfani da madikin shi an yi amfani da mudari'i da amri amma ba a yi amfani da madikin shi ba to suna nan irin waɗannan kaga eh ban ji ba idafa mi a'a babu zance idafa ai ba ai mafi ili idafa qadarni ya zamiri ne gare shi ba dole bane ai an ce zarhum kana yace mutum zar bari bari an gane ko kamar fi'ili na kada akwai kada ya kidu yayi makirci akwai kada ya kadu yayi kusa to ismul fa'il na kada ya kadu ba wancan na kada ya kidu ba sai suka ce larabawa su yi amfani da shi ba amma suka ce kayan sun ɗaya amfani da shi can ba a rasa ba in ka diba cikin shirkan alfiya za ka ga wannan domin zai zamanto alka'idu alka'idu mai makirci ko alka'idu wanda ya kusa tun da kada na sannan alkadu shine kusa masarkin shi kada ya kadu alkadu aka sun kace malam abdullahi ni dai babu ruwana in ma baka yarda da abinda malaman lokacin kace baka watsan musu da shi wannan tsakanin ka da kai da su babu inda ya shamin ki an gane ko yawwa to aya ta gaba wadda za mu ɗauka wato aya ta 190 amma matsalar sai an koma aya ta 188 mun gane ko wannan aya tana da sarkakiya kwarai da gaske mai son karin bayani ya koma cikin alwaqf wal ibtida fil qur'an wa atharuhu fi taqrir masail al aqida safha ta 231 nan zai fara garin bayani ya koma kuma cikin al ahadith al mushkila al warida fi tafsir al qur'an al karim a safha ta 591 zuwa safha ta 606 wannan na dan bashi misali in yana so kuma ya koma wasu wurin littafin tafsiri waɗanda don shi samu sauƙi na ko ya koma cikin addurrul masul fi ulumil kitab al-maknun almuhimmu inda Allah ce huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shi ya halice ku daga rai daya an gane ko an ce ba annabi adamu wahida ba dan mace bane saboda kalima ta annafsu ita ce muannas lafzi waɗansu malamai sun kata yi cewa wagga aya ba ta magana kan annabi adamu da hawa kwata-kwata ba sani ko mun fahimta ba kenan huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida sun kace nafsuna ana rufin jins min jinsin wahida daga jinsi guda wa ja'ala minha zawjaha li yaskuna ilayha an gane ko ya ma wannan jinsin na rai zawjaha matar ta kenan ko baka dan bane ko a ci ma annabi adam matar shi ko ko jinsin dan adam din zawjaha li yaskuna ilayha dan yin samu nutsuwa zuwa gare ta sun kace kwata kwata ba kaman annabi adam a ce magana ba waɗansu kuma suka ce a'a kan annabi adamu ake magana amma a inana an ka fara sabawa sun ka ce a'a da an ka ce wallazi khalaqakum min nafsin wahida ana magana ne kan annabi adam waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha ko ana magana ne kan annabi adam sun ka ce falan ma taghashaha nan kuma an kuma magana kan zurriya ta annabi adam wasu sun ka ce a'a ko nan annabi adam ake zanci kenan falan ma taga shaha lokacin da ya ruho mata hamalat hamlan khafifan kan qur'ani bai ce falan ma jama'aha ba saboda amfani da kalmomi na kiraya falan ma taga shaha lokacin da ruho mata hamalat hamlan khafifan sai ta dauki ciki mai sauki mara nauyi kenan famarrat bihi sai ta shude tana harkokinta falan ma asqalat lokacin da ta yi nauyi an gane ko da'awallaha rabbahuma sai sun karoci Allah ubangijinsu sun kace to waɗanda sun kace kenan ya ƙare falan mata ga shahaba annabi adamu bane ɗan adam ne wasu sun kace a hannun annabi adamu ne falan mata ga shaha hamalat hamalat khafifun faman ratbe falan ma asqalat da'awa Allah rabbahuma lokacin da sun kai nauyi kenan hawa'u tai nauyi in mun ce kenan da annabi adamu ne la in ataitana salihan in ka ba mu nagari ma'ana kenan wanda bai da sun ce lokacin nan in ta aihu da mara lahiya ta ake aihuwa sai shaidan yace in sun samu dan suna Abdul Harith kenan shi shaidan sunan shi bawon shi zai yi lafiya sai yaron ya samu lafiya la in ataitana salihan lanakunanna minash shakirin in ka ba mu yaro lafiyayye za su kasancewa masu godiya to falan ma atahu ma salihan nan waɗansu sun kace to kenan falan ma atahu ma salihan sun kace daga nan an kabar zancen ja'ala lahu shuraka fi ma atahu ma lokacin Allah ba su da lafiyayye sai sun kasanya mishi shirka sun kace ashirku fi tasmiya wa laysa shirku fi ta'a amma duk da yake haka nan wannan magana ana nisantar da ita daga annabin Allah a ce yayi shirka fi at-tasmiya tunda shirka fi at-tasmiya to addi ila shirk fi ta'a an gari ko to ja'ala lahu shuraka'a ko ko ja'ala lahu shirkan fi ma atahuma wato imam nafi' al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zami da imam shu'ba rawi na asu sun karanta ja'ala lahu shirkan fi ma atahuma nan idan muka duba falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka'a muka ce da nafi da abu ja'far almadani da kuma shu'ba sun karanta shirkan an gane ko to in mun ce shuraka'a jam'i ne na sharik ja'ala lahu shuraka'a sun sanya ma Allah abokanan tarayya to in mun ce shedan ne annabi adam to ai shedan kuma guda ne kaga da shi da wadansu suka ce kenan ba annabi adam ake nufi ba zurriyarsa ake nufi su ne suka sanya abin wato shirka a gane ko yawwa sannan kuma ƙira'a ta imam nafi al-madani da abu ja'far al-madani da shu'ba rawi na asim al-kufi da suka karanta shirkan sun ka ce waɗansu malamai sun yi taujihinta ma'ana kenan ja'ala li ghairihi shirkan ay nasiban falamma atahuma salihan ja'ala li ghairihi shirkan ay nasiban fima atahuma sun sanya ma Allah wato sun sanya ma wani Allah rabo a cikin rabo na Allah wasu sun ce a'a ja'ala lahu shirkan ja'ala lahu za sharikin sun sanya mishi ma'abucin tarayya an gane ko to ai shi shedan shi kadai ne to ina zan kuma yana da abokin tarayya ko kuma a ɗauki shi a zu shirkin ma'abucin shirka saboda shi shidan duk da yake ba a ce mai yana yin shirka amma duk mai yin shirka ai shidan ne ya ingiza shi ciki sai zama to kina an danganta shirkan zuwa gare shi don shi ne umarni da ita ko kuma ja'ala lahu sun sanya mishi za sharikin wanda yana da abokin tarayya don wani duk wanda ba Allah ba to ai ba shi kadai na ba shi na wanda sun kai tare da shi cikin wani abu ko cikin halitta ko wani abu kenan sun sanya mishi bayu wanda suna abokai shi yasa wadanda sun kace to wadanda sun kace ayat ta shahi annabi adamu hannan sun kace ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma fata'ala Allah amma yushrikuna sun kace to nan intiqali an kai an gane ko kenan nan da an kai intiqali an ka zo zuwa ga mushrikan larabawa an kace fata'ala Allah amma yushrikuna tunda nan ya koma jami'i ba ce fata'ala Allahu amma yushrika ne ba an gane ko yau kuwa to wasu kuma sun kace a had fata'ala Allahu amma yushrikuna ya shafi annabi Adamu da Hawwa na an yi aitibarin musanna ya koma ya koma jami'i kuma yadda an kace in tatuba ila Allah faqad sadat qulubukuma ay qalbakuma an gane ko to almuhimmu dai ko mu ce tun daga huwa ladhi khalaqa min nafsin hannan ba shafi annabi adam ba tana magana ne kan Allah ya halicce mu daga jinsi daya ko kuma tun daga huwa ladhi khalaqa min nafsin wahida an gane ko waja'ala min hadha wajha yaskuna ilaiha yana da alaka da annabi adam falamma taghashaha yanzu kuma an tashi an yi intiqali zuwa ga mi zurriya annabi adam shi da kira usubul intiqal muna ganewa ko kuma a shi falamma taghashaha حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما دقا فلما تغشاها daga nan da an ka fara magana kan zuriya annabi adam ko ko a har ma falin mata shaha sun duki shi na magana ne kan annabi adam sai da an ka zo falan ma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma sannan aka kada magana kan annabi adam wasu kuma ta ce a'a hatta fata'ala Allahu amma yushrikuna ana magana ne kan annabi adam da hawa amma ban ce mafi inganci a sarkin da an karoto su inganta ba to a suke nuna cewa al-harith wai sunan shekar ne ba tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma astaqul suratul astaqul asma ko ba kan bane to da haka ne wannan magana danganta shi ka zuwa annabi adam wanda sun bai inganta ba sai Allah ce to ayi shirku na ma la ya khluqu shay'an yanzu suna shirka da Allah bai ce man la ya khluqu ba shi yasa ma wasu kace to ai ya kamata inda shi ana ce man la ya khluqu domin aqil amma kuma lokaci ana ma ma tana idan kuwa lil aqil an gane ko akwai dalilai malaman lokacin faɗi shiru man ma tana idan kuwa da gairul aqil sun faɗi shiru amma da aqil din nan da gairul aqil duka wannan bin nisbati nahnu la bin nisbati ila Allah shi Allah ba a ce mai abu kaza aqil ne ko gairu aqil shi yanzu suna shirka da ma la ya halku shay'an abinda bai halitta komi ba bai halitta komi tun da yau da gobe ke wa hum yukhlaquna kuma su halitta su an kai kaga ya an ce al asnam kenan gumaka halitta su an kai kenan sai da mutuna al asnam an ba su damiri na mutane saboda su itiqadin mushrikai suna amfani su an gane ko ko kuma yanzu to a'a cikin ababen da ake bauta ma akwai mutane waɗanda ake bauta ma akwai shaidan akwai kuma gumaka sai ya taglibi janibi al'aqil ala janibi ghairi al'aqil sai Allah ce wala yastati'una lahum nasran ba za su iya taimakon su ba ko wala anfusuhum yansuru kuma za su iya taimakon kansu ba idan gumaka ne ba su iya taimako idan kuma ma halittu ne idan Allah subhanahu wata'ala bai so wani abu ya same ka ba ko su taimake ka in Allah bai so ba ai ba za su iya taimakon ka an gane ku to ga ayar da za mu sai kanta wa in tad'uhum ila al-huda idan kun kira su in mun ce kuma ga ake rufi sai mun toke na an yi amfani da zamiri dan saboda kamar mi kamar suna matsayin masu hankali don sai ko mun fahimta ba in kun mun ce a'a ya shafi masu hankali ya shafi wanda ba su da hankali in tad'uhum in kamar mutane ne waɗanda suna ake bauta ma ko ababen da suke da hankali ke zama to zamirin nasu in kuma an hada ghairul aqil da al-aqil zai zama to ghallaba جانب العاقل على غير العاقل kuma cewa in ta du'uhunna ba dan cikin abin da ake bauta ba akwai mata ba garan bane ko da waɗancan goma kare akwai mata a fara aitumul lata kaga an ce Allah sun ka kirkiro lata wani uzza al aziz sun ka kirkiro mace uzza wa manata ka gani duk ai muannafi kuma ko da mutane ne ko kuma mala'iku ai suke cewa wajen al mala'ikatu allati hum ibadur rahman idan ta dake shi mala'iku lafazin shi ne muannas ba a ce musu mata ba a ce musu maza sun da babu dalili amma dai cikin gumaka da mutane ba da ake bauta ma ya akwai baka ko baka nan bane sai da mutum kenan gallaba janibin dukuri ala janib al-inas wa in tad'uhum ila al-huda in kun kire su zuwa ga shari'a la yattabi'ukum ko ba za su bi ku ba imamu nasu ya karanta la yatba'ukum daga tabi'a yatba'u la yattabi'ukum daga ittaba'a yattabi'u to amma da tabi'a da ittaba'a ai an san ittaba'a ya karfin ma'ana ko to la yatba'ukum ba za su bi kuma in kuna shakka kuma yau da gobe la yattabi'ukum ba za su bi kuma an tsananta idan farko na an yi kamar nafiyin karami ne daga ba aka yi nafi ba sawa'un alaikum duk ɗai ne a gare ku a da'autumu shin kun kira su am antum samitu ko ku kun yi kawaici in tabe na akwai balaga kafin mu je zuwa ga taujihin wannan aya ashe ita ce ta karshe ta 190 ita dai ce ta ƙarshe waggaɗin sai mu cikin darasi na gaba sai a tashi aya ta abin da uke a nan cikin ilimin balaga dibo da allah ce sawa'un alaikum bai ce wa alaikun da ba litaglibi jaribin dukuri ala jaribin a da'autu muhum sai ce shinkun kira su jumla ce fi'liya istifhamiya kuma fi'liya am antum samituna wace irin jumla ce ismiya mubtada ismu ne tun da zamiri ne khabar kuma shi ma jumla ismiya tufidu alhadath imma almadi wa imma almudari wa imma المضارع يفيد الحال والاستقبال وإما استدعاء الفعل جملة اسمية تفيد مين الثبوت والاستقراء سيئن فئل انت هذا منتو فئل مضارعي فتفيد الثبوت والتجدد والتذكراء in ka ce fulanun yakdhibu kaga jumla ce mi ismiya yakdhibu kun fi'li mudari fi tajawuz takrar fa afada as-subut wa tajallu wa takrar to amma nan sami tune yace sai malaman balaga ta alqur'ani sun kace anan mu maido hankalin mu muna da hali guda nawa guda hudu ana iya a kawo fi'ili da fi'ili a kawo jumla fi'iliya a ce a da'autumuhum am samamtum ba a kawo ba ana iya a kawo jumloli fi'ili ismiya guda biyu a ce antum da'una lahum am antum samituna ko ba a yi ba ba ka fi'iliya biyu ba ba ka biyu ba ismiya biyu to yanzu biyu sun kai saura ana iya a kawo ta farko ismiya ta biyu a kata fi'iliya sawa'un alaikum antum da'una lahum am samamtum ba ai wannan ba tunda ta farko tana iya zamantowa ismiya ta biyu ta zamanto mi fi'iliya amma sai an ka kawo ta farko fi'iliya ta biyu mi ismiya to me yayin dalili don an kabar waɗancan uku an ka ɗauki wannan ba kawo fi'iliya fi'iliya ba ba kawo ismiya ismiya ba ba kawo ta farko ismiya ba ta bi fi'iliya sai aka kawo ta farko fi'iliya ta biyu ismiya yadda dalili malamin balaga sun tattauna balaga ta qur'ani sun tattauna kan wannan ana ramma sun ka ce hikimar shine cewa asali ga dan adam ya yi shuru magana menene fitowa take kana iya kai awa biyu kana shi ba kai magana ba amma sai in bukatar magana ta kama sannan kai sai kai magana to tunda ita magana shay'un ne arid sai aka kama ta fi'i tunda shuru kawai cin ji malaman zauri shine asali sabin sai aka kama jumla subutiyya kadiba cikin at-ta'bir al-qur'ani da kuma sauran littattafai na balaga ta al-qur'ani sun kawo wannan tunan ya kamata mu dakata abinda muka faɗa da mutu dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh